أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك بركة مدسادوا أولنا مسلاتي متار البركة مسجد عثمان بن عفان بن تيغبا ذكراتمنا أمدة الفقه واللفاوى الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na 43 a cikin karatun wannan littafin muna bakwai ga watan zulqaida hijira da garin maka zuwa madina 1446 wanda yi daidai da biyar ga watan hudu a kalandar bature 2025 idan ba a manta ba sati da ya gabata mun shiga cikin sabon littafi wanda yake mana bayani akan zakka hukumce-hukumcenta da wanda ta wajaba a kansu da wanda ya kamata su ci wannan zakkar da abin da ya kamata a wutar daga wannan zakkar in ba manta ba mun zo mun yi bayani akan aukas ko rarrabe-rarrabe irin nau'i'ika wanda ake hutar da zakka a cikinsu malam ya bayyana mana yake ce mana as-sa'ima min bahimatil an'am al-kharij min al-ardi al-asman urudu tijara wayannan sune abubuwa guda hudu wanda ake hutar musu da zakka kuma bayan su ba wani abu wanda ake hutar mi da zakka kuma malam ya mana bayani akan in za a hutar labudda ya kasance ya kai nisabi kuma shekara ta zagayo wannan abin da za a hutar mi da zakka in ya kai nisabi idai dan bayani da malam ya kawo da kwai abinda aka aihoha ko dabbobi ne gare ka suka aihoha to abinda ya karu ko bai kai shekara ba za a hutar mai da zakka haka kayan kasuwa ne ribar da aka samu ko da bata kai shekara ba inda uwar ta aihe su to za a yi a hutar musu da zakka kuma wajibi ne sai an hutar musu da zakka yau malam zai fara zai mana bayani akan abin da ya shahi zakka ta dabbobi waɗanda ake sakinsu su ci daga arzikin ubangiji malai yake cewa babu zakati as-sa'ima wahiyar ra'iyatu wahiya salasatu anwa'in ahaduha al-iblu wala shay'a fihi hatta tablugha khamsan fayajibu fihi fayajibu fiha shatun wa fi 'ashrin shatani wa fi 15 thalath shiyahin وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين إلى إحدى وستين فيجب فيها جزع ولها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنة لبون إلى إحدى وتسئين ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإن زا فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مئتين فيجتمع الفرضان إن شاء أخرج أربع حق أربع حقائق أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما wannan shine bayani wanda malam ya kawo akan abin da ya shahi as-sa'ima min al-ibl ya kasancewa insha Allah lokaci zai ba mu damar mu kai har zuwa ƙarshen babun babu zakatu sa'iba insha Allah mu dai bayani kada mu takura a bayani insha Allah mala yake cewa babu zakatis sa'iba wannan babi ne wanda zai maka bayani akan as-sa'iba ita ce ar-ra'iya shine yace wahiyar ra'iya ita ce wadda ake sakinta daga cikin dabbobi na ni'ima wanda ake sakinta ta daita ta ciyawa ta sha ruwa wannan duka na Allah ba tare da ba mai ita bayani man mata ba yazo ya kawo mata ya sanya mata a gaba ta ci ba kenan dabbar da ake sakinta ta taitayi kiwo da kanta wannan ita ake kira da asa'ima ita ce wancan sati muka yi bayani ita ce wadda ta cancanta a hutar mata zakka shi ne ita ma idan ya kasance ta yi shekara tana cin arzikin allah amma dai da za a samu wannan dabbar da kake kiwatawa wata shidda take yi ko wata bakwai take yi tana cin arzikin Allah wata biyar da take yi tana cin arzikinka he ka nemo mata ciyawa he ka nemo mata ka mata ban ruwa to wannan za a hutar mata da zakka amma da zai da zai kasance akasin haka wata bakwai take yi kana tsare da kayanka kana neman mata abinci wata biyar tana cin arzikin Allah to wannan babu hira a hutar mata da zakka shi sanya malamai suke cewa abin da ya yi dacewa shine za a tsaya a auna a gani wanne ne mafi rinjaye arzikin Allah ta hici mafi rinjaye ko kuma a'a tsare ta kake yi a garken ka ka bata ciyawa ka bata ruwa shi ya rinjaye to a haka za a mata hukunci in ya kasance kai ne ka hida wainiya da ita akan sakinta da ake yi ta ta kiwo to wannan babu zakka a kanta in ku ya kasance a'a ɗawainiyar da ake mata ta ta yi ta ci arzikin Allah shi ya yi yawa to wannan za a hutar mata da zakka kuma nan malam ya kawo as-sa'ima dalili saboda da kai waɗanda suke ganin kamar yadda sati da ya gabata muke ganin a mazhabinmu na malikiya as-sa'ima ko kuma duna sa'ima dukkansu za a hitar musu al-ma'lufa wanda take zamna a gida ko wanda take huta ta ci arzikin Allah dukkansu za a hutar musu da zakka amma dai sabanin wada ta jamhurin malamai as-sa'ima ita kadai ake hutar mata zakka kuma wannan dalili hadisin Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi wanda Anas ya ke mana bayani yake cewa Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi rubutu akan abin da ya shahi sadaka yake cewa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha yake cewa zakkar raqumma game da dabbobin ko raƙumman da suke huta su yi kiwo da kansu su ci arzikin Allah ga abin da ake hutarwa ka gani wannan shi ya kawo lalle tabbas he wadda take cin arzikin Allah ita ake hutarwa da zakka ina fata an fahimta arzikin Allah shine wadda za ta huta ta ci ciyawa ba tare da an sayan mata ba kurma abinda ta raruma a daji shi za ta ci ta zo bakin tabki ta sha ruwa ba tare da mai gidanta ba ya kawo mata ba ciyawa ba ya kawo mata ruwa ba ita ake kira da as-sa'iba to shine malam yake cewa hiya salasatu anwa'in dabbobi wanda ake sakin su dai su kiwo da kawunan su suna kasuwa kashi uku ragumi saniya kananan dabbobi rago akuya tumkiya wa'annan su ne ko kuma dan butsu wa'annan su ne ake kira da kananan dabbobi to na harko malam yace ahaduha da harkon su shine al-ibn shine raqumi mala yake cewa falashe a fiha hatta tablo hamsa kana da raƙuminka ɗaya biyu uku babu komai a kansu ba za a hutar musu da zakka ba har sai sun kai raƙumma guda hudu guda biyar ɗaya biyu uku hudu babu komai a kansu idan suka kai raƙumma guda biyar a wannan halin za a fara lissafin a hutar musu da zakka wannan kuma ijma'in malamai ne dalilin hada ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama laysa fi ma duna khamsi zurin min al-ibli sadaqa idan Allah ya hada maka kana da raqumma guda hudu ko abin da ya kasa da guda hudu babu zakka a kansu sai sun kai raqumma guda biyar hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi to shine malam yace fa yajibu fiha shatu idan ta kai raqumma guda biyar kana da raƙumma guda biyar ka mallake su sun shekara naka ne a matsayin amma naka ne mallakar kanka ne yake cewa to za a hudda musu shato karamar dabba guda ɗaya kaga wannan yana ɗaya daga cikin lukufi na addinin musulunci kai idan ka hudda yan ba za ka ji wani abu ba wanda aka bashi kuma zai ga an bashi abu wanda yake mai yawa takan yi wannan ta koma mai uwar garke ya kasance ya amfani da ita shato ba namiji ba mace kenan ko akuya ko tumkiya duka da bai karshe malin zai zo ya mana bayanin irin abin da ya cancanta a hudda marinan a dunkule abin da zaka hudda shine zaka hudda tumkiya ko akuya shato yake cewa wa fi ashri shatak idan suka kai guda goma zaka hutar musu da tumkiya guda biyu
ya ce wa fi hamsa ashara salatu shiyadi idan suka kai goma sha biyar za ka hutar musu da akuya ko tumkiya ko karamar dabba guda uku kenan dukkan biyar kana da mi kana da tumkiya kana da karamar dabba guda daya mace ya ce wa fil 20 arba'u shiyahin a cikin 20 za ka hutar musu da mi da guda hudu ya ce ila 25 sai sun kai guda 25 can sati da ya gabata mun yi bayani akan al'aukas shi ne abinda yake tsakankanin farida guda biyu rabon zakka guda biyu an ce maka sai ta kai biyar tsakankanin biyar zuwa goma dukansu wannan in allah kaddara kana da su to babu zakka a kanka kana da shidda kana da bakwai kana da takwas kana da tara zakka ba ta zamanto wajibi a kanka ba akan abin da ya karu ba wannan ɗaya lakkan ita za ka fudda idan suka kai goma sai ka hudda guda biyu abinda yake tsankanin goma da sha biyar babu komai a kanka idan suka cike sha biyar za ka hudda guda uku abinda yake tsankanin sha biyar zuwa sha tara babu komai a kanka idan suka kai ishirin za ka hudda guda hudu tumalin sai ya ce wannan abin da yake tsankanin 20 zuwa 24 babu komai a kanka idan ku suka kai 25 fafiha bintu makhadin za a hutar da iyammi naƙuda diyan mai naƙuda wahiyar bintu sana malam ya ce diyan mai naƙudan na ita ce wadda take da shekara ɗaya ta cika shekara ɗaya ma'aihiyarta ta ɗau cikin wata kenan abinda za ka yi in sun kai 25 sai ka leƙa a cikin abinda allah arzuta kana daga raƙumman nan sai ka hutar da diyan mai naƙuda wadda ta cika shekara ɗaya 25 an ce ka hudda ɗaya kaga ai ba wani abu ne ba kuma wadda za a hudda in shekara ɗaya ce yake cewa fa illam takun indahu idan Allah ya kaddara dabbobi ɗan kaɗan ne 25 a lissahima a hannun ka lissafa su to sai aka lissafa ko aka leka a cikin rankumban da gare ka babu yammi na kuda babu wadda take da shekara ɗaya mace ya ce to abinda za a yi ya ce fa ibni labumin za ka hudda ɗan mai shayarwa ɗan mai shayarwa kaga namiji da dabba mace da namiji wanne yahi wanne yahi yahi wannan yahi balayar eh mace ta yi balayar shi sanya nan aka ce to ai macen zaka hudda to yanzu abinda zai yi kiman mace shine a nemo namiji amma dai namijin dan mai shekara biyu kenan ɗan mai shekara ɗaya da kwai cikin wata ita kuma ana shayar da ita ɗan mai shekara ɗaya da kwai cikin wata a cikin ma'aikiyarta shi kuma ɗan mai shekara biyu yana yana yana yana shan nono afwan da kwai wanda kanan shi wanda aka aiwa yana shan nono kenan shi ya ciki shekara biyu wanda ya san tsarin dabbobi ko wanda yake kiwo ya san tsarin haka yake kenan ɗan mai shekara ɗan mai shayarwa shi kuma yana da shekara biyu shi za a hudda a matsayin wannan mace bintu mahajir a wani hali a halin da dabbobinka suka kai ko raƙummanka suka kai 25 an fahimci karatun ya ce to a wannan halin za a ɗaga maka ƙafa shi ne yanzu an koma masa al'aukas fa'iza wasalata ila 60 wasalasi na idan dabbobinka yanzu ka hudda bintu makadin baka da bintu makadin ka hudda ibn labu ne namiji ya ce a nan za a ɗaga maka ƙafa har sai raƙummanka sun kai 60 wa salasina 36 ya ce a nan ta yi fiha binti labunin a wannan halin zakka hudda binti labunin ɗiyar mai shayarwa mace kenan ɗiyar mai shayarwa wadda take da ƙani ana shayar da ita binti labunin kenan ita kuma mai shekara ce ai mun yi bayani akan ibn labunin kaga tsakanin 25 zuwa 35 babu komai a kanka ko da kana da su in babu komai a kanka wannan bintu mahadin in ita kadai za ka hudda in baka da bintu mahad kenan za ka hudda ibn labune dan mai shayarwa dan mai shekara guda biyu namiji sai dabbobinka ko raƙummanka sun kai 35 a wannan halin aka ce maka to ka hudda iyan mai shayarwa wanda take da shekara ce kaga ai da kai sauki a cikin wannan al'amari yake cewa wa idza wasalat ila 60 wa 40 yanzu lissahin ka ya kai 36 ga hudda yan mai shayarwa yan mai shekara biyu yanzu an ɗauke maka ko an ɗaga maka ƙafa har sai lissahin ka ya kai 46 kinan ranar nawa gare ka ranar goma gare ka daga 36 daga 36 abinda ya haura har ya kawo 45 babu komai a kanka sai idan adadin raƙumanka sun kai 46 fa yaji fiha hiqqatun a lokacin nan zakka hutar da hikka hikka ita ce matar raƙumi ko 'yan raƙumi wadda ta kai a fara mata barbara ita ce wadda take laha salasu sinina wadda take da shekara uku wannan shi ne tsarin hutar da zarka to a hakan aka ƙara daga maka ƙafa aka ce ila ihda wa sittina yanzu daga arba'in da shidda ba wani lissahin zakka a kanka sai ka kai sattin da ɗaya kenan daga ishirin daga arba'in da shidda har zauwa sattin babu komai a kanka an daga maka ƙafa shi ne ake kiran shi da al'aukas yanzu in ta kai 100 ko raƙunmanka sun kai 100 ka sun kai 61 a wannan halin fa yaji fiha jiz'atun hay a hutar da jiz'a wadda haƙoranta sun cika ita ce yar shekara laha arba'u sinina wadda take da shekara hudu ai da kun sauki a cikin al'amarin to malai yake cewa a abinda shari'a ta yi umarni akan shi ila 76 fafiha binti laburin yanzu daga 61 hassi ya kai 67 afwan 76 daga 61 sai ya kai 76 a lokacin nan sai ka hudda ibnata laburin yan mai shekara guda biyu guda biyu wadda ake shayar da kanwata ya ce ila ihda wa tis'ina tsakankanin saba'in da shidda hazzawa tasa'in da ɗaya hazzawa tasa'in babu komai a kanka idan ta kai tasa'in da ɗaya fafiha haikatani a lokacin nan sai ka hutar da wadda take da shekara uku wadda ta isa a barbare ta daga wannan ila ashirin da mi'a sai shanunka sai raƙunmanka sun kai ɗari da ashirin babu komai a kanka ga wannan tsarin shari'a ke da yanzu wannan an kai 120 duka ga abinda za ka hutar bai ta karaya karya ba yanzu malin sai ya kawo yake cewa fa'iza za da tuwa hidatun idan ɗaya ta ƙari a kan 120 kaga ai lissahinka daga 91 har zauwa 120 babu komai a kanka yanzu in ka kai 121 ya ce fafiha salasu banati labu ne yanzu daga an samu ɗaya a kan 120 kenan min 121 lissahin raƙon manka a lokacin nan zaka hudda banati labu ne guda uku banati labu ne su ne waɗanda suke da mi suke da shekara nawa shekara biyu an gani kenan wadda take da wadda ma'aikiyarta tana da ɗa wadda take shayar da ita ɗan shekara biyu sai ka hudda guda uku ya ce sun mafi kulli hamsina haƙa yanzu an kai lissahin 121 ga abinda zaka hudda to yanzu ya suka ƙaru a kan 120 to yanzu lissafi za a dawo baya yanzu fi kulli hamsina haƙa yanzu sai ka yi lissahin ina da raƙumi 150 150 zan ware kowata hamsin zan hudda hikka guda ɗaya hikka guda ɗaya ita ce wadda ta isa a barbare ta ita ce mai shekara nawa shekara guda uku zan yi ware hamsin hamsin hamsin uku kenan hikka nawa zan hudda hikka guda uku zan hudda kaga ai can da ya ce maka in ta kai 121 mi zaka hudda binti labu ne yan mai shekara guda biyu guda uku zaka hudda to yanzu lissahin an dawo yanzu an yi tariyar baya duk hamsin sai ka ware musu mi hikka guda ɗaya yan mai shekara guda uku guda ɗaya a duk hamsin kenan kana da 150 nawa zaka ware guda uku zaka ware ko kuma ka yi lissahin fi kulli arba'ina binti lagune kowace arba'in sai ka hudda binti lagune binti lagune ita ce yan mai shekara nawa mai shekara biyu sai ka ware arba'in arba'in a ɗari da sattin nawa gare ka arba'in nawa gare ka arba'in ɗari hudu wannan arba'in hudu gare ka kenan mi za ka hudda binti lagune guda hudu an gani wannan shi ne misali kenan duk lokacin da aka samu daɗin guda goma kenan lissahin ya warware yanzu lissahin da za a yi lissahin za a yi hamsin na haifka ko kuma arba'in na binti da goma misalin kamar mutum da yana da ɗari da talatin mi zai hudda a nan ɗari da talatin mi zai hudda zai hudda haifka da binti da goma sai yi lissahin hamsin hamsin yi lissahin arba'in an gani ɗari da talatin kaga in ka hudda hamsin ɗaya eh? eh? hamsin guda hikka ko shi kuma binti lagun kana da arba'in guda biyu ko ka hudda hamsin yanzu nawa zai maka saura tamanin zai maka saura ko ya ka yi arba'in arba'in arba'in arba'in kana da binti lagun guda biyu kana 130 kenan min zaka yi kenan hikka da bint labun zaka hudda misalin yana da yana da 140 a 140 min zai hudda hikkatani zai hudda hikka guda biyu da bint labun guda daya saboda yana iya hudda 50 50 ga 40 daya an gane ko kuma ya kasance yana da 150 min zai hudda sai hudda hikka guda uku ko kuma ya kasance yana da 160 160 wannan mun yi bayani a kan shi ko 160 zai hudda ne arba ubanati labuni ko ya wadata sai 40-40 ko kuma yana da 170 mi zai yi yanzu zai hudda hikka guda daya da salasu banati labuni an gani to yanzu yana da 180 mi zai hudda hikka guda biyu da binti labuni guda biyu to yanzu yana da 170 190 afwan 170 zai hudda hikka guda biyu da banati labunu guda a 180 ko 180 hikka guda biyu banati labunu guda biyu to yanzu yana da 190 eh hikka guda uku da binti labunu guda daya to haka NCDC haka haka lissafin zai ta tafiya duk da kasancewa a cikin lissafin lissafin raƙun ma yayi kowanne lissafi wahala to shi ne nan malam yake cewa ilami a taimi fahimtami ulfardani zuwa 200 kaga ayya maka lissahin 121 yanzu kuma lissahi har zuwa 200 ya ce fahimtami ulfardani farilla abinda ake hutarwa yan sai su haɗu in sha akhraja arba'u hiqaqin in ya ga dama sai hutar da hiqqa guda hudu wa in sha khamsu banati labunin in ya so sai hutar da binti labuni guda guda biyar in yi arba'in arba'in a ɗari biyu kaga guda biyar zai samu ko arba'in biyar zai samu in kuma ya yi hamsin hamsin a ɗari biyu zai samu nawa zai samu guda hudu an gane shi ne kenan wannan shi ne canjin lissahin daga ɗari da ashirin lissahi yanzu ya koma fi kulle hamsina hikka ko fi kulle arba'ina bintilan an gane kenan a haka lissahin zai yi ta tahiyya zuwa abinda Allah ya kaddara wannan bawan Allah yana da shi mala yake cewa wa man wajabata alaihi sunnun falam yajidha yanzu misalin aka zo aka ce maka a ai yanzu ai can ya bayyana mana bintu makhadin binti labun za bintu makhadin za hudda in ba a samu bintu makhadin ba za hudda ibni labun ko yake cewa to yanzu alisahin sai aka ce maka ai shekara biyu zaka hudda nazo ina da raƙumma guda guda ɗari da ko ina da raƙumma ɗari biyu da na leƙa ɗin na yi arba'in arba'in ko kuma masu mafan mu ɗauki misali misali ba sai ta muna da ko ina da raƙumma guda biyar wannan da su amfani ina da raƙumma ko yana da raƙumma guda biyar wannan raƙumman guda biyar a cikin simi zai hudda bintu shatin zai hudda ko mu kai zuwa ga raƙumma ishirin da biyar yana da raƙumma 25 yanzu mi zai hudda mata bintu makhadin zai hudda yanzu wannan bintu makhadin ɗin ai ɗan shekara nawa ce ɗan shekara ɗaya ce zai hudda ko yanzu to falamiyajit sai bai samu ba ɗan shekara ɗaya ba can ma na ya bayyana mana hukuncin ga wadda zai hudda zai hudda ibn labunin ɗan shekara biyu ko to yanzu aka ce mai yana da ko misalin yana da raƙumma guda 60 afon yana da guda 46 guda 46 kuma mi zai hudda musu hikka zai hudda musu wadda ta kai shekara uku ta kai a barbare ta yanzu sai bai samu ba wannan hikka ɗin ba a cikin garkanci ba mala yake cewa akhraja adana minha yanzu sai hudda wadda take kasa da ita wadda take kasa da ita wacce ce eh ɗan shekara biyu ita ce biyu ita ce binti labun kenan zai hudda binti labun amma dai wa ma'aha shatani zai hada binti labun da karamar dabba guda biyu au ashiru da dirhaman ko kuma dirhami guda ishar wannan shi ne hukumci an fahimta binti labun take wajibi a kan shi misali murware wancan misalin da a ƙara fahimta yanzu ya zo binti labun zai hudda a cikin garkan shi da ya leƙa bai da binti labun yanzu mi zai sai ya samu bintu makhadir zai hutar da yan shekara biyu bai samu ba yan shekara biyu ba sai ya yan shekara ɗaya a cikin garkan shi yanzu sai ya yi tawakkali da allah sai ya hutar da yan shekara ɗaya amma dai zai hutar da dabba ƙarana guda biyu tare da wannan bintu makhadir ne an fahimta ko kuma ya kasance ya hutar da kimar dabba guda biyu shine 20 20 dirhama saboda malumai sun yi kiyasi suka ce kimar karamar dabba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine dirhami goma kenan kai kuma an ce maka hutar da da karamar dabba guda biyu kenan he baka mi dirhami 20 an fahimta wannan shine hukuncin malam yake cewa wa insha'a sai dai ubangijin dukiyar kenan mai dukiyar in ya ga dama akhraja a'la minha wa akhadha shataini aw 20 dirhaman sai ya hutar da mafi girman haka yanzu misalin zai hudda binti labun bai da binti labun sai ya hutar da hikka a shekara uku ko idan ya hutar da a shekara uku sai ce to tunda ga aka rawakallahu ga wannan zakka amma ni za ka mayar mini da karamar dabba guda biyu ka leƙa cikin ƙananan dabbobinka ka ba ni karamar dabba guda biyu ko kuma ka ba ni dinare guda ishirin wannan shi ne hukumcin shari'a an fahimta kuma wannan dukkansu da maganganun nan da malam ya kawo da kwai dalili a cikin hadisin anas wanda imamul bukhari da muslim suka subutar da shi lafazin imamul bukhari daga cikin abin da abubakar ya rubuta na daga cikin sadaka na daga abin da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta akan sa akan zakkar raqum ma an fahimta safi sai mala yake cewa annau'us sani nau'i na biyu yake cewa albaqa wala shay'a fiha hatta tabluga 30 fa yajibu fiha tabi'un aw tabi'atun laha sanatu ila 40 fa fiha musinnatun laha sanatani ila san ila sanataini nan ila 60 ne da kwai kuskure da malam ya yi wurin rubutun ila 60 ne kenan laha sanatai ne fafiha musinna laha sanata ne ila 60 na masu abin rubutu su gyara ila 60 ne ila 60 na fafiha tabi'an ila 70 na fafiha tabi'un wa musinna sun mafi kulle 30 na tabi'un wa fi kulle 40 na musinna malaike cewa nau'i na biyu daga cikin zakkar dabbobi wanda suke kiwo da kawunansu daga cikin dabbobi wanda ake kiransu bahimatul an'am dabbobi na ni'ima wanda muke ci mu mora yake cewa albaka shine saniya ko shanu saniya ko sa nan malamai suke cewa ana iya yin kiyasi da aljamus menene jamus shine dabba ko saniyar daji wanda wani zaka samu ya mallake su nashi ne ga sanin ya killace su ko kuma dukkan daga nan zuwa wuri kaza dukkan shi mallakin shi shine ake kiran shi da vifin wannan irin wannan mai kahon nan zaka ganta kamar saniya ta hi saniya girma to su ma idan ya kasance mallakin wane ne to su ma dukkansu ana hada su da shanu za a hutar musu da zakka shi ne malam yake cewa aslan zakkar shanu falashe a fiha hatta ta buluga salasina kana da saniya ɗaya biyu uku har saniya 29 babu komai a kanka babu zakka a kanka daga wannan da kwai rangwame da yawa a ciki malam ya ce har sai idan ta cika lissahi talatin ya ce fayejo fiha tabi'un au tabi'a za a hutar da mai shekara ɗaya namiji ko mai shekara ɗaya mace shi ne laha sanatun tabi'un shi ne wadda take bibiya an aheta har yanzu ƙalƙalƙashin ma'ahiyarta take shekara ɗaya ko shekara ko wannan shekara ɗaya ko namiji ko kuma mace wannan shi ne abinda malam ya bayyana kenan farkon zakka na saniya yana farawa ne daga talatin ya ce ila arba'ina yanzu wannan lissafin tsakanin talatin zuwa talatin da tara babu komai a kanka wannan dai yan shekara ɗaya idan ka hudda ko ɗan shekara ɗaya ko yan shekara ɗaya idan ka hudda ka sabke abin da yake kanka har sai lissafin ka ya kai saniya guda arba'in ya ce a wannan halin fafiha musinna a lokacin nan za ka hutar da mai shekara guda biyu shi ne mala ya ce laha sanata ne wadda take da shekara guda biyu an fahimta yake cewa ila sittina yanzu daga arba'in arba'in da ɗaya hazzawa hamsin da tara babu komai a kanka daga sattin a lokacin nan yanzu za ka hudda mai shekara ɗaya namiji ko kuma mai shekara ɗaya mace za ka hutar da guda biyu ta biya ne ya ce ila saba'ina yanzu daga sattin daga sattin da ɗaya abinda ya ɗora har zuwa sattin da tara babu komai a kanka idan suka kai saba'in a lokacin nan za ka hudda tabi'un wa musulna za ka hudar da mai shekara guda ɗaya mai shekara guda ɗaya da mai shekara guda biyu saniya mai shekara ɗaya guda ɗaya da saniya mai shekara guda biyu da saniya mai shekara guda biyu guda ɗaya ya ce sun mafi kulle salati na tabi'on yanzu sai a warware lissahi yanzu sai a dawo lissahin talatin-talatin yanzu sai ka ware talatin sai ka hudda tabi'on wafi kulle arba'ina musulna sai ka ware guda arba'in sai ka hudu mai shekara guda biyu yanzu daga zarar an kai saba'in to yanzu lissahi ya warware yanzu lissahin arba'in ko talatin talatin za a yi sai ka kasa ina da talatin sai ka hudu mai shekara daya in an kara wani talatin mai shekara guda biyu in an kara wani talatin mai shekara guda afon afon in an kara mai shekara duk talatin talatin sai ka hudu mai shekara daya daya ko kuma ka warware lissafin ka yi arba'in arba'in duk arba'in sai ka hudu mai shekara guda biyu shi sanya malaman fiɗo suke cewa ba lissafin zakka mai sauƙi kamar lissafin zakka shanu ina tunanin ko don a sauƙaƙe mu hulani shari'ar ma ta zo a kan haka ka a ruɗar da su kenan shi kuma wannan dalili na zakkar shanu da kai hadisin mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Mu'adh an ya'khudha min kulli 30 min al-baqri tabi'an aw tabi'atan a duk 30 ya dauki namiji mai shekara daya ko kuma mace mai shekara daya wa min kulli 40 musinna a cikin kowace 40 ya dauki mace mai shekara guda biyu Allah ta'ala wannan kenan shine lissafin zakami zakar shanu simala ya ci gaba da cewa annau salis nau'i na uku yake cewa alghanamu falashe a fiha hatta tablo a arba'ina fafiha shatun ila ashirina wa mi'a fa'iza zadat wahidatan fafiha shatani ila mi'ataini fa'iza zadat wahida fafiha salasu shiyahin thumma fi kulli mi'atin shatun wala yukhadhu fi sadaqati taysun wala zati awarin wala harimatin wala ruba' wala ruba'u wala al-makhdu wala akulatu wala yu'khadhu shirarul mali wala kara'imuhu illa an yatabarra bihi arbabul mali wala yukhraju illa unsa sahihatun illa fi 30 min al-baqar وابن وابن لبون مكان بنت بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها ولا يخرج إلا في جزعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر الماليين على قدر المالين وإن كان فيها بخات لن يكاو بخات بخا بخاتي أو بخات جمع بخت وإن كان فيها بخات وعراب أو بخات وعراب وبقر وجواميس ومعز وضعن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحد فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة عليك تيوى nau'i na uku daga cikin nau'ikan dabbobi na ni'ima wanda ake hutar musu da zakka su ne ƙananan dabbobi idan an ce algadam su ne ƙananan dabbobi rago yana ciki akuya tana ciki tumkiya tana ciki ɗan akuya yana ciki shi ne mala yake cewa falashe a hatta ta ga arba'in kana da ƙananan dabbobi babu komai a kanka daga ɗaya har zuwa 39 sai ta kai guda 40 cif a lokacin nan sai aka ce maka fafiha shato za ka hutar da ɗaya daga cikin abin da gare ka ƙaramar dabba guda ɗaya ko tumkiya ita aka yi bukata amma dai wani sa'in za ka samu ragon ya yi tumkiya ba layar kenan sai ka hudda wanda ya kamata ka hudda amma dai dan gaba malam zai kawo mana bayani akan abin da ya cancanta mu hutar daga cikin dukiyoyinmu in mun tashi hutarwa yake cewa a cikin arba'in za ka hudda guda ɗaya ya ce fafiha shatun ila ishirin wa mi'a yanzu tsankanin arba'in har sai sun kai ɗari da ishirin wannan interval abin da yake arba'in zauwa ɗari da ishirin shi ake kiransu da al'aukas babu komai a kanka ta ci banza guda wurin tamanin zaka ware a wannan tamanin babu komai a kanka wannan kuma duka mine ne don ubangiji ya ɗauke mana yaunan naki kadda mutum idan ya hudda ya ji ya hudda wani abu wanda yake mai kima sosai daga cikin dukiyar shi daga arba'in har zauwa ɗari da ishirin babu komai a kanka yanzu daga ɗari da ishirin fa'iza zadat wahidatan idan aka kai lissafi 120 aka samu ɗaya akan 120 kenan kana da nawa 121 ya ce fafiha shatani sai ka hudda ƙaramar dabba guda biyu ƙaramar dabba guda biyu kaga babu almuka ba an lullumka ma kaga 40 nawa ka samu 40 biyu ka ƙara hadda ɗaya a ɗoriya sannan ka hudda ƙaramar dabba guda biyu ya ce ilami a taini yanzu lissafin ka sai ya kai 200 fa'iza zadat wahidatan fafiha salasu shiyahin idan aka samu daɗin ɗaya a kan ɗari biyu kaga daga ɗari da ishirin da ɗaya abinda ya kawo har ɗari biyu babu komai a kanka idan aka ƙara aka samu ɗari biyu da ɗaya a lokacin nan yanzu sai ka hudda nawa sai ka hudda ƙaramar dabba guda uku yanzu sai lissahi sai ya kai ɗari uku daga ɗari da daga 201 lissahi ba ka sake hudda komi ba sai lissahin ka kai 300 to a yanzu a wannan lissahin yanzu sai a yi tariyar baya fafi kulli mi'atin sun mafi kulli mi'atin sha yanzu sai ka ware 100 sai ka hudda dabba karama daya ka ware 100 ka hudda dabba daya ka ware 100 ka hudda karamar dabba guda daya kaga abinda yake 40 in ka kai 40 ka hudda daya in ka kai 121 ka hudda guda biyu in ka kai 201 ka hudda guda uku yanzu ba komai a kanka sai ka kai 200 300 cif-cif idan ka kai 300 cif-cif yanzu sai a yi remetar a fasil lissahin yanzu sai a ce maka 100 ka hudda daya 200 guda biyu 300 guda uku 400 guda hudu wannan yanzu haka za ka yi ta tafiya da lissahin kuma haka malamai suka yi ijima'i dalilin nasussuka na shari'a wanda suka su akan haka malai yake cewa to yanzu alisahin ga abubuwan da ya kamata a ce mun hudda daga cikin dukiyoyinmu ya ce wala yi uka zofe sadaka ta yi so ɗan bunsu ba a hudda shi a cikin matsayin sadaka dalili mace ake so a hudda saboda wanda zaka bawa shi ma Allah ya albarkanci abinda ka bashi a haɓaka ya kasance shi ma gobe ya hudda abinda zai iya huta ya ko ya hudda abinda zai kasance matsayin sadaka ya ba ma wanda yake kasar shi wannan ita ce hikima da da kasancewar da kwai malamai sun kawo suke cewa a abin da ya sanya aka ce ka a hudda dan munsuru saboda mafi yawa idan ka ɗauki dan munsuru a cikin garke bai da wata ƙima a ciki za ka same shi ba wani abin kirki ba ne ba a jikin shi ba duk da kasancewa amfanin da yake da a cikin garki wasu daga cikin malumai suka ce a'a dalilin da ya sanya aka ce kadda a hudu dan munsuru saboda amfanin shi a cikin garki an fahimci dai duka abin da ake so saboda irin amfanin da yake bada za ka samu mafi yawa dan munsuru za ka same shi a jagalgale ba ka same shi da kiba ba ba ka same shi da mai ba dalilin haka malumai suka ce a ai bai da wani amwani ba irin kara'imul amwani bane ba ba a cike yake ba barantana kullun zaka same shi a jagalgale yake shi sanya aka ce a shi ai sadaka idan zaka hudda kadda ka bada abinda bai da wanda bai da bai da wani alwani wa'ansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abinda ya sanya ka a hudda shi saboda amfanin shi a cikin garki ai da shi ake samu a yi diya shi sanya aka ce kadda a hudda shi malai yake cewa wala zati aura'in kuma haka dabbar da take da ido daya ita ma ka ahutar da ita a matsayin sadaka yace wala harima ko kuma wadda ta tsuha haƙuran da suka zube daga an ganta yanzu ita batta da wani amfani ko da an baka ba za ta iya maka aifin kobe ba za ta iya haɓaka maka ba za ta iya kasance maka wani abin da za ka iya amfanuwa da shi ba sai dai a yanka a cina ba saboda tsuwanta har ya kai haƙoranta sun zubi a san idan dabba idan ta tsuwa zaka ga haƙoran duk sun zubi a shi sanya idan ka zo wannan dillallai idan sun zo a kara sai su ga na harkwaje sun dan haƙoranta su gani sun zube ko ba su zube ba a nan ake ganewa sabon tashi ce ko kuma tsohuwa ce ya ce wala hari ba ko kuma wadda ta rigayi tsuwa ya kama ta haƙoranta suka zube shi kuma wannan dalili akan haka shine ai ubangiji yana bayyana mana wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi akhizihi illa an tukbidu fihi kada ka dauki abinda kai ma idan da wani zai dauka ya baka ba za ka ji dadi ba idan an baka ba ko ko da ka amsa kurum saboda dai girman shi dai kada ka raina mai hankali gobe a samu wata sarka mai dan tsoka kuma ya ce baya bakan ba dalilin shi zaka wannan ya ce kada ku yi wannan sadaka ku ba da abin da wanda ka ba ma shi ma za ya ji daɗi ko kai ne a matsayin wanda ake bawa idan aka ɗauka aka baka za ka ji daɗin abin da aka baka shi ne ubangiji yake yake yake yake allalawa yake cewa lastun bi akhidi illa an tugmilu fihi abinda zaka dauka ka bada kada ka dauki abinda yake jagalgal wanda ko kai ma baka so kai ma idan da za kasance a matsayin wannan mutumin aka baka ba za ka amsa ba sai ka rumtsi idanuwanka sai ka ji ajirci wannan shine malam yake bayyana mana irin dabbobin da bai kamata mu hutar da su ba dan bunsuru wadda take da ido daya wadda ta tsuwa hakoranta sun riga ya sun zabi yace wala ruba wannan ya kawo arruba ainihin shi arruba ne arruba kenan dabbar da take da nono wadda ake tatsatta ko take shayarwa arruba ainihin ta ita ce dabbar da take shayarwa in ma ya kasance a gida an ɗauke ta dabbar da ake tatsa ake shan ake amfanuwa da nonanta ko kuma ya kasance dabbar da take da ɗaɗiyan nan nata suke amfanuwa da nonanta ba a hutar da ita a matsayin sadaka a matsayin zakka ita ce ake kira da arruba ya ce walal mahit ko kuma dabbar da take da ciki cikin nata ta kusa kaiwa taran ɗinta aihu ita ma ba a hutar da ita a matsayin zakka aga ai dukiya ce wannan to irin su nan ba a hutar da su a matsayin zakka yace walal akula da dabbar da take yawancin abinci ita ma ba a hutar da ita da zakka ita ce ita kuma tsarin dabba mai yawancin abinci zaka same ta dumurmur take to irin wannan an kiwata an wahaltu ita ma ba a hutar da ita daga a matsayin zakka wannan kuma ya kawo dalili akan hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi hadisin Mu'az bin Jabal lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi garin Yaman me yake ce me yake ce me iyyaka wa kara'imu amwalihim ya kai Mu'az ka shedinka da dukiyoyinsu wanda suke da karamci kaga irin wannan asamina al'akula wadda take yawancin abinci da ka ganta yanayinta a cikin garke ba daban yake ko kuma a dabbar da take da ciki tana kusa ko ta kusa ta aihu kaga wannan iri ne ake ga amfanin abin da za ta aihu kaga wannan tana daga cikin kara'imul abwa ko kuma dabbar da ake tatsatta ko kuma take shayar da nono kaga wannan tana daga cikin kara'imul amwal iri-irin su wa'annan ba a hutar da su a matsayin zakka ga wannan shi ne dalili da ya sanya malam ya kawo irin wa'innan ba a wutar da su a matsayin zakka sai yake cewa wala yi uku shararul mali wulaƙantattun dukiya wanda ko kai aka bakan baka su kai ko kai a cikin garke in ka kalle ta wannan ce ake kallata ko wannan ta ta kanjame ta yi kaza ta yi kaza ko kai aibantawa kake yi to kadda ita ma ita ma ba a wutar da ita a matsayin zakka sawa'un daga cikin raƙumma ko kuma daga cikin shanu ko kuma daga cikin ƙananan dabbobi ya ce walaka ra'imihi kaga ko kuma waɗanda suke da karamci wanda su ne ita ce uwar garken kaga ba a hutar da ita ko kuma a'a ana amfanuwa da ita a gida ko kuma a'a iya suna bibiyar ta suna amfanuwa da ita wannan dukkan su ba a ba a ba a ba a karba da ba a amsarsa a matsayin a matsayin a matsayin zakka kamar misalin dabbar da ake kwashe gashinta ake sayarwa kasan da kwai dabbobin da ake amfaninsu wai ba wai namansu ba a gashin da yake jikinsu ake yin sufu da shi ko kuma dabba ce wadda uwar garke ko kuma mai yawan nono wadda ake tatsa ake sha da ita da waɗansu makarantunsu su ne ake kira da karaɗimul amwal dabbobi wanda suke da karamci suke da balar a cikin garke wa'annan ba a amsar su a matsayin zakka kaga can an ce maka kanjaman ma wadda take batta da wani alwani a cikin garke ko da an wutar da ita ko da an bayin wani ba a bada ta a matsayin zakka haka wadda take da karamci ba a bada ta a matsayin zakka malai ce illa an ya tabarra bihi arbaban mali sai dai mai dukiya idan ya ga dama ya ce a wannan bana saboda alhamdulillah an samu amfani da waccan da waccan da waccan su zan bada a matsayin zakkata ta bana to wa'innan idan shi ya ga dama ya bada to wannan ba laifi a amsa amma dai haka shi sa'i wanda yake zabuwa ya hada zakka ta musulmai ya kai wa jagora na musulunci ko kuma wanda yake maka lissafin zakka ya ce a ai bana waccan da waccan za a hudda saboda yana kyautar zaton ai da kwai wal'amili na alaiha shi inda yana cikin al'amili na alaiha kuma su ne yan gaban goshin dukiyar daga an ware sai ya ce to wannan akai muni gida da wannan akai muni gida to kaga wannan iyaka ka shaidinka manzo Allah ya yi wa Mu'az ka shaidi haka a matsayinka na wanda yake tattara zakka ko kuma a matsayinka wanda kake ma mai gidanka lissahin zakka ko kuma a matsayinka na malamin gari kai kake wa mai kudin garin ku lissahin zakka kada ka sanya san rai a ciki a'a ga wa'inda ake nan gaba malam zai kawo mana ko da ya kasance an samu kanjamammu an samu masu lahiya ga yanda ake yi kima ake yi wannan shi ne adalci na shari'a kai mai halin a maka adalci kai wanda za a bawa an maka adalci nan gaba malam zai kawo mana yake cewa baya yiwa a hudda kara'imul amwal a cikin dukiya wanda zai ba da zakka ya ce illa an ya tabarra bi arbabul mali sai dai ubangijin dukiya wanda yake da dukiya ya ga dama ya ce da waccan da waccan da waccan daga cikin manya-manyan dabbobi na ko daga cikin wa'inda nake so na ɗauka su ba na a hudda a matsayin zakka in ya ga dama ya yi haka to babu wani laihi a kan shi wannan kuma da kwai hadisin ubayy bin ka'ab lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo mai da wata taguwa taguwa ce wadda take da mai kuma a matsayin ibintu mahadin aka zo da ita babbar taguwa ce aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin wadda za a hudda ɗin ne shekara ɗaya a lokacin nan aka ce wa manzan Allah a ai mai ita ce a ɗauke ta a sa ta cikin sadaka shi ga abin da zai hudda ɗan mai shekara ɗaya sai ya ɗauki gingime miya mai mai ya ce wannan ita za a kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa ya mai addu'a Allah ya albarkanci dukiyar shi da kwai riwaya ta ibn hibban a cikin wannan inshi ya kawo yake cewa ya kawo ziyada yake cewa annallaha baraka fi mali fi mali hadha rajul Allah sai yayi albarka dalilin addu'ar da manzon Allah yi wannan mutumin sai yayi albarka a cikin dukiyar wannan mutumin hatta balagat ibnuhu fi ahdi muawiyah bin abi sufyan 1500 ba'ira har sai da raƙumanci suka kai lokacin da muawiya bin abi sufyan yake khalifanci shekara duka 30 da shekara duka 40 da wani abu so shekara talatin da wani abu tun da manzan Allah ya mutu a shekara goma ta shekara talatin da wani abu a wannan lokacin sai da dukiyar shi ta kai alfan wa hamsumi a tiba'ir dubu daya da dari biyar na daga rakumi dalilin wannan ɗaya da ya bada manzan Allah ya mai albarka shi ne nan malamai suka ce illa an ya tabarra kai mai dukiya in ka ga dama sai ka yi Allah sun yi albarka a cikin dukiyarka ai dama ai sadaka ce malai yake cewa wala ya khulru illa unsa sahiha ba a hudar da zakka in ba mace ba mace kuma mai lahiya sabida mi sabida wanda zaka baiwa shi ma Allah albarkanci abin da ka bashi rubbama Allah in ya taimake shi ka ringa mai biya uku uku a wata shidda shidda kai ka gani a shekara uku masu zawwa ko shekara hudu masu zawwa shi ma ya kai ya hudda zakka shi sanya aka ce wala yukhraju illa unsa sahiha ba a hudarwa in ba mace ba wadda take mai lahiya ya ce amma dai illa fi salasina min albaka sai dai a talatin daga cikin lissahin shanu shi an an kai talatin daga lissahin shanu an ce maka tabi'un au tabi'a kana da zaɓi ko ka hudda namiji ko kuma ka hudda mace wanda Allah ya baka amma dai hutar da macen shine mafi mafi mafi mafi mafi fadala saboda idan ka bada rubama Allah albarkanta a shekarar nan a shekara mai zauwa ta aiki yake cewa wa ibn labunin makana banati makhadi iza adama iza adimaha kuma da ibn labun ɗan mai shekara biyu ɗan mai shekara biyu lokacin da aka rasa ɗan mai shekara ɗaya ta mace a lissahin hutar da raƙumma ana hutar da mai shekara biyu an fahimta a ina da ina ake hudda namiji shi ne a lissahin saniya idan ta kai talatin ko mace ko namiji wannan kana da zaɓi amma dai hutar da macen shine mafi fadala ko kuma idan ya kasance a lissahin raƙumi kana da raƙummanka guda guda guda 25 zaka hudda me zaka hudda ɗan mai shekara ɗaya sai bakka da ɗan mai shekara ɗaya to anan aka ce maka hudda ɗan mai shekara biyu namiji a wannan halin ake hutar da mazashi yace illa an takuna mashiyatuhu kulluha zukuratu sai dai idan wannan kina a wannan halin guda biyu a wannan halin guda biyu ne ake hutar da mazaje yace sai dai idan ya kasance mai dukiyar dukkan garken nashi kurun maza ne ba mata wannan kuma yana yiwa eh yana yiwa yana yiwa ya kasance gado aka bashi aka ba shi shaniya aka ba shi aka ba shi aka ba shi wannan raƙumma guda 25 kuma kaga ai babu hira ai a ce ai sahabbaka dukkan su maza ne ko kuma kurum haka kurum shi da ya tashi mazaje mazaje yake saya bai da fata yake cewa to idan ya kasance dukkan garken shi maza ne kuma sun kai nisabi to a wannan za a hutar da namiji kenan wannan hala ta istisna sai dai idan 40 cikin wannan 30 a cikin lissahin shanu a hudda mace ko namiji anan ake hudda namiji ko kuma ya kasance inda ake hudda mai shekara daya babu mai shekara dayan a lissahin zakar raƙumma sai a hudda mai shekara guda biyu namiji yace ko kuma ya kasance dukkan garken nashi mazaje ne to idan ya dashi lissahin zakka zai hudda wannan mazajen ba zai huta ne waje ba neman wata mace ba a'a mazan zai hudda ya ce aumiradan ko kuma ya kasance dukkan sarakunman nashi rashin lahiya gare su ba wata mai lahiya ya ce fata jizi wahidatun wahidatan minha kenan guda daya ta wadatas aufa ya jizi wahidu tun da lissafin maza da muke yi kenan in ma ya kasance ko maza ne dukkan su kenan za a hutar da guda daya ko kuma ya kasance a'a marar lahiya ne maza da mata kenan ɗaya lakan za a hudda marar lahiya wannan ba don komi ba saboda a samu muwasat shari'a ta katar gayi ta sanya mana hakan kuma kadda a dora wa shi mai hutar da zakai yaunin abin da shi baya da shi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko kuma ya hutar da wani abu daga cikin duke shi abin da shi ba shi da kaga yana da mazaje babu matan to kaga ba a ce ba sai ya huta ya tahi ya sai mace ba ko ya ba da namiji an bashi mace sannan ya yi ciko sannan ya zo ya biya a'a abin da gare shi shi zai amfani da shi bala yake cewa kacin namu ya kai za mu yi kwanan daji ta matsaya daga nan insha Allah tunda wata sabuwar matsala ce kuma za mu shiga abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata shi ya sanya albarka a ciki abin da ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi yan uwa da suke yan uwa da abin da arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah ya shirye mu ya shiryar da zuri'a mu ya shiryar dukkan zuri'a ta musulmai Allah mana albarka ya yi wa zuri'anmu albarka ya yi wa abin da ya arzita mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa kasuwancinmu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik